اللهم صل على سيدنا محمد الفاتي لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ انظري لنا بهذا المحفل ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بزرقة muna cikin bayanin cewa abin da kan tarbiyya tsalakake nafsu daga kowace irin kazanta da kowane irin kuma bayanci don ta tsalake zan tana iya dokar sirrin ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya fito sai an gusar da kowane irin duhu daga barin ta an yanke kowace alaka da kowane abu da zai iya hana ta wannan tsarki ya ce a halin alkurunin talasa na farko to tsarkin zukata na asali dama shi ne hanya ta farko tsarkin zukatan da allah ya halice ta tun farko ba da wasu da ba to wanda yake shi ne halin sahabbai tabi'ina tabi'in tabi'ina wa tarata wani lokaci ko ya kuma shi tsarkake zuciya da shirya ta ya kuru yana zamowa bi tasabbobin mina shekhi fihi da tasabbobin shi shekhi daga samu hanyar da za a yi tsarki sai shehu ya sa hannu ya yi kokari sannan a samu cimma biyan bukata ani da ya ce fi ina nuna ƙasa zala minan zawati yanke duhu daga jikunkunan su muridai da zukatarsu wa zalika inda sai shehu ya sa hannu fi ma ba da alƙurunin fadila bayan zamanin can guda kuma fifita shi da sai bayan tabi'u tabi'ina sannan ya zama sai shehi ya ba da matuƙar ƙoƙari sannan ya tsallaka zuciyar muridi sannan sirri ya sauka gare ta haifu fasadatin niyyat lokacin da niyoyi sun kaɓaci wa kasadatin ɗauyatu abinda an da cikin zuciya ya zama ya yi tasgaro wasaratul hukulu muta'alliqatan bid duniya hankula suka zama suna rataye da duniya bahithatan an al-wusul ila nal shahawati tana mai bincike da za a yi ta sadu zuwa ga samun abin da zuciya ke sha'awa shine sha'awacin zuciya wasti buka'in lazzati da wasti fa'in lazzati da zuwa da za a samu cika samun dukkan jin daɗi na duniya shi kawai ya damin mutane to fasarar shehu sahibul basira sai shehi mai basira ya zamo yalka muridahu zai gamu da muridin shi wa warisahu mai gadon sirrin shi bai arifuhu ya san shi cewa wannan shi ne wanda zai gaje ni wayan zuru ilai sai ya kalle shi kallo irin nasu bai jiru akalahu sai ya samu hankalin shi muta'alliqan bil batil wa nil shawal mai rataya ne da ƙarya da abubuwan banza na duniya da kuma samun biyan bukatar sha'awar zuciya ta shi ɗaya dame shi tun da haka da zuwa su shehunai zuciyar ka Allah zai bude wasu gami a ciki to an bude mai zuci da zuwan ka ya ganta dam da kwaɗayin son duniya da biyan sha'awar son zuciya shi kuma suna cikin zuciya ba magana Allah ya zauna balle ka samu wani sirri wani jiru za ta hu sai ya samu za ta shi ta tabi al'akala fi zalik tana biyan hankali ne cikin son tabbatar da abin banza na duniya da biyan shawar son zuciya fatalhu tana wasa ma'allahi tare da masu wasa marabkana ta rafkana tare da masu rafkana wata su ma'asahi ta rafkan tare da masu rafkana wata milu ma'almu'udilin ta karkata zuwa ga masu zaman banza masu bata lokaci wata ta harafin jawari fi zalika gaban muridi tana motsawa cikin tabbatar da wannan abun da yake shine ga hankalinsu da zuciyarsu harakatan gaira mahamudacin motsi wanda yake ba abun gode ma ba min haisu ta inda yake inda al'akala shi hankali allazi huwa malikuwa wanda yake shi ne mai mallakar gabbai marbudin bil batil la bil haqi abun daurewa ne da ƙarya ba da gaskiya ba bai za waje da in shehi ya samu rigi na yi ala hadhihi halata ga wannan hali a marahu bil halwata to nan ne sai ya hore da ya ce ya halwa wa bi dhikri ya nakalta mai zikiri wa bi taqlilil akal ya hore da karanta cin abinci sai a sashi azumi bayan ma an kai azumin dan abin da za a ci bai taka karya karya ba dai ta ai maganin da yunwa kawai kaga bil halwati da halwa ne yankadu zai yanku anil mubtilin ga mabannata alladina hum fi idadil mauta wanda suna cikin matacci ko suna da rai matacci da dan rayuwa ba ta da amfani gare su wa bil dhikri yazulu kalamul batil wallahi wallaka allati kana fi lisani saboda nakanta mai zikirin da zai yi kaga sai magana banza da yasassan magana da wasa sai su yanku daga barin harshe ne saboda harshen ya shagaltu da zikiri dama ita rai in baka shagaltar da ita ba da Allah sai ta shagaltar da kai da banza dogi da shaidar to yanzu an samu zikiri shi harshen ka kai ta yi to yana ga lokacin mayan maganganun banza bai da lokaci kuma ko banza shi kaɗai yake ba tare da mutanen banza ba wani ta kalilin hakali da karanta ci ne ya ƙillul bukharu hayaƙin da ka tashi alladi fitami wanda a cikin jini wanda zai tashi bi ƙwaƙwalwa kai bata mata tsari to fata ƙillu sha'awatu in ya ƙarancin tashi wannan hayaƙin to sai sha'awa ta ƙaranci gare ka yarju la'aƙalu to in haka ta faru sai hankali ya koma ila ta'alluq billahi wa bi rasulih zuwa ga ratayuwa da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فإذا أبلغ إلى هذه الطهارة والصفاء إذن يا كي قولنا سألك إن سألكك أطاقت ذاته حمل السر sai zati ne zama tana iya ɗauka sirrin da zai sa a cikinta ba haza to samun wannan huwa gardu shiyo min tarbiya shine manuwa ko bukata da manuwar shehunnai daga yin tarbiyya wai da halin da halwa da shigar da muridai a halwa a raba su da mutane sun mabaki al'amuru ala haza muddatan sannan sai al'amarin tarbiyya yawansu a kan wannan zamani mai tsawo cewa sai shehunai sun yi fama da tarbiyyar muridi sannan ya tsalki sannan ya samu dokar sirrina ila an ikhtilat al-haqqu bil batil har gaskiya ta cuɗanye da ƙarya kaga su wacce abu suka yi aka gaskiya aka yi da shi shehin da shi muridin duk gaskiya suka yi kuma sai gaskiya ta tabbata to daga baya sai ƙarya ta shiga ciki sun ka cuɗanya ba a gane gaskiya ba a gane ƙarya wa nuru bin zalami har haske ya cuɗanye da duhu fasar ahalul baɗini sai makaryata suka zamo ya rubu na maniyatihim suna tarbiyyar duk wanda zo wurinsu bi idkhalil khalwat su shigar da shi khalwa wa talqin asma alaqana mai sunayen Allah subhanahu wataala amma ala niyatin fasida akan batattan niyya wa garadin mukhalif lil haqi da garadi shine bukata da ta saba ma ubangiji ta saba ma gaskiya tunda ya aka zo duk wahala halwa nan da komi karshen ta neman duniya za a ba neman Allah za a ba kaga baya baci ana tasawu dan gudun duniya to ya aka tasawu aka yi halwa da zikiri da mi dan neman duniya ai kasa ta koma sama kenan sama ta koma kasa kaga baya lalace to balle an shigar da yaudara da cin amana da ƙarya to kaga harka ta ɓaci wa ƙadu da kuma su maɓannata sukan raɓa ila zalika da wannan su ƙara da aza'im wasu aza'im a baka wasu auradu ko wasu abubuwa na halarto da rauhanai ko halarto da aljannu da dai sauransu wasu tikidama da istikidama shine a sa'ar rauhani shi kaza ko kuma wani abubuwa da irin nasu tufdi bi hada ila makarin min Allah ta'ala wanda yake abubuwan nan za su kai muridi da shahidi zuwa ga makarun lahi abinda an makarun lahi ba duniya ka so ba sai a bashi duniya bashi duniya iyakar rabon shi Allah kuma duk wanda ya zo wurin shi duniyar nan ita ɗaya a wurin in ma zai samu ita zai samu kan aikin banza mutumin can wanda ka tarbiyyar ɗan hakika sanda yana da rai an yi lokacin da duk in yas in ya zo wuri ne zai ba shi dubu ɗari da lokacin ta miliyan nawa duk wanda ya zo zai ba shi dubu ɗari kyauta kuma nan wajen lokuwa ne aka ce shi ko zai ce in an maku addu'a kuka samu ruwa loko kuwa ya auke maku addu'a kuka samu ruwa kuna gaskata shi ce i kuma ya addu'a kuma Allah shi hidda ruwa in na sama ne in na ƙasa in bukata ce ya ce sharaɗi in bukata ta biya kaza kuma ta biya makarun layi ne haka Allah zai ce musu kamar da gaske amma kuma na kama su ne kan istidraji wasu daraja da istidraji shine kama su a hankali a hankali daban-daban kaga an kusa ma wato mutum ya tahaddi tunda ya ce sharaɗi a yi kaza kuma an yi shi yasa wasu sai su kai ma su buga su koma da awa annabta wani ba sai da awa cewa shi Allah ne an same su da yawa kuma Allah ya kyale su ai su ta abin da suka sai an cimma karshe ce shi Allah ne wa kasara hadha al-amr fil asar allati adrakaha ash-shaykh Zarruq radiyallahu anhu wa adraka shaykh to irin waɗancan mabannatan da sun kaddanna gaskiya kasa in gulbi ya kawo sai ka zo ka ga to ina ruwan da kuka sha ina wanda kuka wanki suna wani wurin to amma in ka tabi za ka gani kwazari da musai da ƙasa da duci da itace da komi za ka gani ko to amma in aka yi haƙuri ba amma mayan fa'on nasu kan musular sai ga wani abu ya jaye to haka ga masu tarbiyyar na gaskiya amma na ƙarya sun cika duniya da wuya ya zama in kana duhin komawa ga ubangiji baka fada ga hannun irinsu ba shine suka ce to zuwa ma tarbiyyar ma a bari ka mu qur'ani da sunna kawai ka ta yi Allah zai rike hannunka ka san shi salati shina da wata hususiya da maziya in ka kama salati kai ta yi to yana iya sadar da kai zuwa ga inda shehi zai kai ka tarbiyya wannan yayi yawa cikin zabon nan da shehu ya riska shi shehu zarruku da kuma shekhe shi fazahara lahum minnan nasihati lillahi wa li rasuli an yushiru ala nasi bir rujui an hadi tarbiya allati kasura bil mubdilu sai ya bayyana gare su sai suka ga abin da yahi saboda a koma nasiha ga Allah da manzo ne to sa zuwa daga cikin nasiha ga Allah da manzo ne zuwa mutane nuni da cewa a daina ma shiga irin wannan tarbiyyar din ba sai an shiga za a ɓaci ba to ka a shiga shi da ya waccan magana cewa tarbiyya ta yanke ba abin da sai tarbiyya da himma da kuma kitabu wa sunna to waɗancan ya nuhi na banza a hitabatunsu a dawo ga abin da shine asali ya ce min daga cikin yana daga cikin nasiha ga Allah da manzo ne suwa mutane nuni da su koma daga barin wannan tarbiya wadda makaryata mabannata suka yawa cikinta wani yake fubin nasi fi sahatil amri su tsaya da mutane a farfajiya aminci allati la khawfun fiya wala huzun wadda ba tsoro kun ba bakin ciki wace ce ita wai ittiba sunna shine biyan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal kitabi da biyan Qur'ani to kaga su ma ai sai da ilimi sannan za a bi sunna a Qur'ani kuma dole a kama biyan horon Allah inda ana biyan su kuma dole a nisanci duk abin da Allah ya hana inda kana biyan sunna wal kitab Allah daini a sunna wal kitab wanda yake la yadullu man yatada bihi ba duk wanda ya shirya da su to ba zai bace ba abada fakalamuhum to maganar su radiyallahu anhum kharaja makharajan nasihatul ihtiyar ya fita ne mahitan nasiha da kuma neman kewayewa da abin da ya zama maslaha da a shiga tarbiyyar waɗancan ɓatacci to gwamma ka yi zaman ka ka yi kitabuwar sunna shi kenan allah zai tarbiyyance ka da kai ne to kaga ai cewa haka nan ba suna nuna cewa shi kenan ba magana tarbiyya ko ka shiga ba ta da umarni kuma suna nuna na allah ya yanke daga baya kasa allah ba ba suna nuna kowa ɓatacce ba ne a shi suka nuna ba ولم يريدوا رضي الله عنهم الانقطاع راسا للتربيه الحقيقيه الله ya kara musu yarda ba su nuhi yankewar tarbiyya gaba ɗaya ba tarbiyya ta haƙiƙa ba shi suka nuhi ba wa hashahu min zalik Allah tsare su da su yi wannan nuhi tunda sai jahili ɗaya zai wannan tunani fa inna nuran nabi sallallahu alaihi wasallam baqin hasken annabi muhammadu sallama mai wanzuwa ne har abada ba za a yi lokacin da za a ce hasken manzo Allah ya yanke ba shi ko hasken nan shi ke tarbiyyar zukatan bayan Allah masu rabo ya sada su da Allah subhanahu wataala to in kace tarbiyya ta yanke ka ce kenan hasken manzo Allah ya yanke ce hasha min zalika wa khairuhu alkhairin maza Allah sallallahu alaihi cewa shamilun mai game komi da komi wa barakatu albarkatan shi ammatu mai gamewa ce ila yawmil qiyamati intaha alhamdulillah